إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية wahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka na masudu da'awati wal irshad domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na bulugul maram idan yan uwa basu manta ba a koda yaushe taken karatunmu shine al-ilmu إن لم تعمل به كان حجة عليك ولم تعذر بما أنت فاعله ilimi idan ba kai aiki da shi ba zai kasance hujja a kanka ba za a maka uzurin cewa ba ai ka yi ilimin matsalar aiki ne ba kai da shi ba asalin ilimin shine aiki Allah ka ba mu ikon yin aiki da abin da muke nema da shi na ilimi idan ba a manta ba yau za mu shiga kitabun nikah littahi mai bayani akan aure to kuma sai aka tarbo ne da wata tambaya wadda kuma tana da alaka da auren ce tambayar an yi ta tun jiya ta hanyar whatsapp to ban samu damar karantawa ba mai ita ya kira ni a ɗazu yana gaya min da cewa ya yi tambaya ta whatsapp ban saurara ba to bayan na saurara na ce zan ba da amsar ta a wajen karatu insha Allah tambayarsa shine sun samu matsala ne da matarsa ya sake ta kusan sake uku kuma a lokuta mabambanta ya ce sake na farko ya yi mata shi bayan kwana biyu sai ya maido ta ya ce kuma haka na biyu bayan tsawon lokaci na biyu ya yi mata shi sai da ta yi wata hudu sannan ya maido ta an gane da kyau ko a wata biyu sai da ta yi wata biyu sannan ya maido ta sai na uku yanzu da suka yi an yi wata hudu kenan yanzu matar ta matsa masa akan tana so ta komo kuma ga yara a tsakaninsu kusan yara hudu to shine ya tambayi wani malami akan har akwai komi akwai aure a tsakaninsu yanzu wannan sakin guda uku bai yi wuta ba malamin ya ce masa saki guda biyu guda kadai ne zai hana me yake da suna kamar za a kilga akan igiya amma wancan guda biyun tunda ya maido ta kamin ta ƙari idda ba za a kilga sa ba a cikin igiya ba sai kun gane da kyau ba saki uku ya mata biyun duka ya maido ta kamin ta kare idda yanzu gudan da yake so ya maido ta shine ta kare idda to malamin sai ya ce masa ya halatta ya maido ta yanzu amma sai an sake sabon aure wancan biyun da ya abku ba a kilgasa a cikin igiya an gane da kyau ko ya ce bayan shi kuma yana shakka sai ya tambayi wani malami shi kuma wani malami ya ce masa a'a yanzu babu aure a tsakanin sai ta yi wani aure bayan ta rabu sannan a sake aure ma'ana yanzu babu aure dai a tsakanin sai ta ni sai ta yi wani aure ya ce to shine yake son a gaya masa wacce magana ce ta inganci daga cikin wannan magungunan zai iya ce masa istafti kalbak al'ismu ma haka fi nafsika wa taraddada fi sadr an gane ko wanzu Allah ya ce da ma ya ribuka ila ma la ya ribuka wani mutum ya zo ya tambayi manzo Allah ya ne yake gane sabo sai ce shine kai ta shakkan abu yayi maka tsaye ko an baka fatawar cewa abun halal ne amma kai baka yadda kun ga shi da kanshi kwankwanto yake yi fatawar wanne fatawar wancan mutumin ta farko domin magana wadda take mafi inganci shine fatawar ta biyun idan har ka saki mace ko da ko a ce a rana guda ka sake ta sake ɗai kace na mai doki bayan kwana biyu ka ƙara sakinta na mai doki kuma ka ƙara na uku to shikenan ya zamanto saki na wuta ya zamanto rabuwa ta wuta wannan maganar da ya faɗi akwai malaman da suke da wani ra'ayin amma kauli ne wanda yake marjuhi an gane ko kauli ne wanda yake ba a la yu'taddu bihi ba a buga dalili da shi an gane da kyau ko kenan aure yanzu a tsakanin ku sai in ta yi wani aure mijin ya take ta ma'ana ya sadu da ita sannan in ta rabu inda rabon ku koma sai ku koma wannan yake nuna mana haɗarin da al'umma suke a cikin yawan rabuwar aure kuma wannan galibinsa mafi yawanci matsalar daga mata ne yanzu mace za ta aza maka bore ka rabu da ita kun bayan ka rabu da ita kwana biyu kuma ta sha maka kai bore irin wanda in ta yi maka shi an gane da kyau ko ba wanda zai iya gane matsalar sai kai kaɗai za ka iya ba da amsar matsalar da kake ciki akwai ɗan uwa makwabcinmu wanda waccan juma'ar da na ba da sallah juma'a waccan wadda ta gabata shi ya kawo ni cikin motarsa babban mai kuɗi ne a nan makwabcinmu yake shi ya kawo ni cikin motarsa a masallacin juma'a shi ma ya kasance yana zama da matarsa sai ya yi aure na biyu wannan matar ta tada bore hada bindiga ta ɗauko za ta halbe shi domin masu kuɗi kusa suna da bindiga a gidajensu bindiga ta ɗauko sai ta halbe shi sai da 'yan anguwa sai da gidan ya cika da mutane na tashin hankalin da aka yi sai da ma aka kirawo polisi aka hudda matar domin matar yar taekwondo ce an gane da kyau ko to wannan shine kenan aure ya rabu aka yi aka yi ta komo su ma suna da iya kusan biyar guda hada guda yaron dan saurayi ne ma kusan lise yake aka yi aka yi ta komo ta kiya mijin yayi yace duk duk wannan abin da ta mishi ce shi ya yarda ta komo tace a ita ba za ta zama da kishiya ba an gane da kyau ko yanzu maganar da nake muku bayan taron makanta bayan shi har yana da mata biyu yanzu an gane da kyau ko taho ga da muka yi akan hanya ne yake bani labari yace malam mutum ne ka hoyin so take ta komo bayan ta kare yawon ta na duniya yace ni kuma maido ta zan yi dan saboda yaranta yace bayan yanzu ina da mata guda biyu tana so ta komo da tana ta nawa ta farko yanzu in ta komo ta nawa ce ta uku ce an gane da kyau ko an ci baya ko ba a ci baya ba in ci baya wannan shine kenan yanzu akwai wani abu da mata suke bugun gaba da shi wai shi ne wannan naji da kunnuwa na ga wata mata da kunnuwa na ana mata fada akan ta zamna da mijinta ta yi wa mijinta biyayya da sauransu an gane da kyau ko ta ce ba zan yi ba ta ce ai dai dole a zamna da ni kun san don me yasa ta ce haka wai dan saboda ina da ɗiya ko bai zamna da ni ba dan Allah ai ya zamna da ni dan ɗiya na an gane da kyau ko to namiji nawa ne kuma zai yin watsi da ke kuma ya samu da ta kula mishi da ɗiyan ga wannan ke na haɗari ne mai girma mata suke a ciki a wannan wannan al'amari Allah ya ganar da mu kuma ya shirya da mu ya sa mu kai zuciyoyinmu nesa ma akwai matsalar da in ta kai ko kai awa sai kayi sai kayi saki domin fiyayyen halitta ma da kansa yayi akwai matar da radda aka kawo ta bata kwana baran nan aka rabu da iran nan ya rabu da ita to ina gani ina ga kai ina ga shi ina ga wancan Allah ya muna rahama ya shiryar da mu kitabun nikah littafi mai bayani akan auratayya ko aure an nikahu an nikahu lugatan shine alwata'u da larabci da an ce an nikahu shine saduwa an gaye da kyau ko ana ce ma aure an nikahu ne min babi zikri shay'i bi ahammi ma fihi ta kaman a ambaci abu da mafi mahimmancin abin da ke cikinsa aure me mafi mahimmancin abin da ke cikinsa a saduwa domin duk abin da mace za ta samu a wajen aure tana iya samun sa a wajen wa a gidan wa a gidansu an gane da kyau ko amma akwai abin da ba ta samu a gidansu shine me shine wannan saduwar domin duk hanyar da ta bi wannan bukatar a cikin sabon Allah take kina shi yasa ake ce ma aure an nikahu da larabci saduwa shar'an ma'ana ana nuhin azzawaju ana nuhin aure al'imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yake cewa an nikahu innama wudi'a li salatati umurin yace shi saduwa ta aure ko auren ma gaba ɗaya domin shine saduwar yace an sanya sani dan saboda abubuwa guda uku an gane da kyau ko yace na farko hifzun nasr shine dan a kiyaye yaduwar ƴaƴa domin idan ba a aure ba za a samu ƴaƴa na shari'a ba sai dai a samu na banza an gane da kyau ko ya ce na biyu shine qada'ul watar wal ladha shine mutum ya biya ma kansa bukata da jin wannan dadin na uku yace shine ikhrajul ma'ul ladhi yadurru shine hutar da ruwan da suke cutarwa an san ruwan da ke ruwan da ke cutarwa ko su ne zaka ga idan mutum ya kusan a shekara 40 bai bai aure ba sai a hankali kai ba ma 40 ba 30 an gane da kyau ko wanda ma Allah ya yi su da tsananin sha'awa 25 ma zaka ga ya hirgice dan saboda wannan ruwan cuta ce shi yasa in Allah yana tausayin ka kana tuzuru sai ya ta saka kana yawan mahulki an gane ko dan kai ta zuba da wa'annan ruwan ina tsammanin na taɓa bada labarin wani bawan Allah wanda ya ce akwai lokacin yana tuzuranci in yazo in zai kwanta wata ran sai ya addu'a kai Allah ka sa in yi mahalki an gane da kyau ko dan bala'in ya motso sa kuma irin masu tamassuki ne masu riko da addini jami'in wanda babu ruwan shi da addini ne zai iya zai iya tayayi zina dan ya zubda ruwan ko kuma yi wasa da al'aura dan ya zubda ruwan ko abin da ya kama da haka amma kai da kake tsoron Allah kenan dole sai dai addu'a ko irin wannan addu'ar ta halatta ko bata halatta ba ku gaya mini ta halatta ko domin kana tsoron kana roƙon ne Allah ya huda maka wannan cuta da take a cikin ƙugunka Allah ya kare mu yawa masu girma a cikin wannan babin za mu ji hadisai wanda suke mahuta ga matasa wanda ba su da aure da kuma hanyoyin neman auren da kuma ya kamata a zamna da ma'auratan idan an yi auren idan bu manta ba akwai Dr. abbas wanda lokacin da na yi balaguro shi muka gayyato ya ci gaba da ya fara wannan kitabcin to da na so mu dora daga inda ya tsaya to sai na yi tunanin akwai kasetkin da ya yi wanda ba mu samu ba kuma mu kun muna so idan muka kare littafin mu hiddo ka mu ta musamman akan wannan kenan aka ce an tsallake babu wani wuri kenan ba a samu kamala ba to amma tun da kun ji hadisan za mu karanta su ba tare da wani dogon sharhi ba an gane da kyau ko don mu samu mu wuce hadisan da kuka yi don saboda almalal domin rayuwa idan ta saba jin abu ko yaushe ana maimaita shi zaka gabata jin karsashi a wajen sauraron sa mala yace wa an abdullahi an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu an karbo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya dada shi kala yace qala lana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce muna ya ma'shar shababi ya ku taron matasa man istata'a minkum alba'ata duk wanda ya samu alba'a daga cikin ku duk wanda ya samu iko daga cikin ku falyatazawwaj to yayi aure fa innahu aghaddu lil basari domin shine mafi taimakawa a wajen runtse idanu wa ahsanu lil farji kuma shine mafi kare al'aura daga zina wa man lam yastati duk wanda bai iya ba bai samu iko ba na yin auren fa alaihi bis sawmi to yayi azumi fa innahu lahu wija'un domin shi azumi a gare sa garkuwa ce kariya ce muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin malamai suka ce abinda ake ce ma alba'a abubuwa guda biyu ne na farko shine alqudratu alal jima shine alba'a na farko mutum ya kasance yana da ikon yin jima'i an gane ko yana iya biya ma mace bukata na biyu shine mai yake da suna a mu'una mu'unatun nikah ya kasance kana da abun da zaka ciyar da matan ko kuma kana da abun da zaka dau nauyin auren to wannan shine alba'a kana da lahiya ta biya ma mace bukata na biyu kuma kana da abun da zaka dau nauyin auren to wannan shine alba'a an gane ko in aka rasa guda to wannan baka daga cikin wanda aure yake wajibi a kansu to manzo Allah ce duk wanda yake da wannan yayi kokari yayi aure dan me yasa manzo Allah ya kira matasa don mafi yawanci suke da karhin sha'awa idan muka lura a wannan hadisi manzo Allah ya ce daga cikin mahuta ga wanda bai samu dawin yin aure ba shine azumi amma azumin ba na kamewa daga cin abinci kawai ba a'a gabanka su ma su yi azumi idanunka su yi azumi daga kallon mata ko fina-finai na batsa kunnuwanka su yi azumi daga sauraron kaɗe-kaɗe domin kaɗe-kaɗe maye ne na zina malamai suke cewa almusiqa da'iyatu zina shi kaɗe kaɗe yana kira mutum zuwa ga zina zaka ji wata waka in kana jin ta zaka ji kinka har yana gashin kinka yana me yana motsawa shi yasa zaku ga wanda suka yi kowa alfasha ta zina sune mawaka sune yan fina-finai Allah ya kare mu مالك وعن أنس بن مالك رضي الله عنه دق أنس بن مالك ألا يدرشي أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله من زال الله يقول ما الله وأثنى عليه كما يبو أكنسا وقال سيتي لكني سيديني أنا أصلي إنا سلة وأنام كما إنا كوانا وأصوم كما إنا أزمي وأفطر كما ina bude baki ma'ana wataran bani azumi wa atazawwajun nisaa kuma ina auren mata faman raghiba an sunnati dan haka duk wanda ya kyamaci sunnata falaysa minni baya tare da ni muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin lafazi na raghiba in yazo da an yana nuhin kyama in yazo da fi yana nuhin kwadayi ko son abu wannan hadisin dalilin sausu samari ne suka zo suka tambayi ya ibadar manzo Allah yake aka ba su labari guda yace ba zan yi aure ba guda yace kullun azumi zan yi guda yace ba zan ƙara kwanar dare ba to shine da manzo Allah ya zo yi musu hada muhallu shahid wanda suka ce ba za su yi aure ba dan kada auren ya sagaltar da su da ibada sai manzo Allah yace duk wanda ya kyamaci sunnata baya daga ciki na kun ga manzo Allah ya ambaci aure da sunan me sunnarsa kuma wannan mafi girman kabilar da suka shahara da faɗin wannan su ne hausawa aure sunnar ma'aiki haka suke faɗi ba sunnar ma'aiki ba sunnar ma'aika annabawa gaba ɗayansu da suka zo da yake da suna a matsayin ma'aurata suka zo waje alna lahum azwajan wa zurriya da Allah yake bada labarin annabawa mali yace wa an anas ibn malik radiyallahu anhu qala daga Anas dan Malik Allah ya da shi ya ce kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ya'muruna bil ba'ati manzo Allah ya kasance yana umurtan mu da neman da kokarin yin aure haka za a fassara wannan kalimar manzo Allah ya kasance yana umurtan mu da mu yi kokari mu yi aure wa yanha anit tabattuli kuma ya kasance yana hani akan daddaka nahyan shadidan hani mai tsanani me daddaka shine nisantar aure ko kuma akwai wani abu da ake yi wanda mutum zai huda ma kan shi sha'awa wa yaqulu kuma yana cewa tazawwajul waludal waduda ku aurati mataye alwalud masu aihuwa alwadud wanda kuke son su suke son ku fa inni mukathirun bikumul umama fa inni mukathirun bikumul anbiya yawmal qiyamah domin ni zan yi alfahari da yawan ku akan sauran annabawa ranar tashin alkiyama rawahu ahmad ahmad ya rawaito sa wa sahahahu ibn hibban al-imam ibn hibban ya inganta wannan hadisin walahu shahidun inda abi daud wannan hadisin yana da hadisin da yake masa shaida a wajen abu daud wan nasa'i da imam an-nasa'i wa ibn hibban da ibn hibban aidan har yanzu min hadisi ma'qil bin yasar a hadisin ma'qil bin yasar radiyallahu anhu wannan hadisin a wata riwayar wani sahabi ne ya zo ya rasu ya ce ya rasulallah inni asabtum ra'atan zata jamalin wa nasab na samu wata mace mai kyau kuma ai babban gida lakin na halata lid sai dai matsalar ta bata aihuwa sai manzo Allah yake lato kada ka aure ta ya je kwana biyu ya dai ƙara kallon matan nan kai wannan kyawun bai kamata a ce ya bar ni ba an gane da kyau ko sun san akwai wanda su kawai kyawu ne suke kallo ga mace ko wanda yake cewa shi yana son mace mai kyawu ko da mai yace ko wanda yake bani wannan labarin ɗaya daga cikin yan uwa ne a damagar doktor ne ana ce mishi doktor habu abubakar mun yi karatu tare da shi a jami'a lokacin na je ziyara a sandar yake bani wannan labarin ya ce wani abokinsu ne shi ko da yaushe cewa yake shi dai mace mai kyawu yake so ce kowace iri ce inda mai kyau ce haka ita yake so kun mace fara an gane ko mai kyawun ma fara nurun ala nur kenan ko jayyid ya ce to haka aka yi ko ya samu wata mace fara yadda ya siffanta haka ya samu ya ce amma wannan matar ita ta yi dalilin sabat tasa wannan kalmar na san ba kowa ya san wannan wannan kalmar ba ya sabata ne ma'ana ya mi ya min wani mugun abu ko to bari ku ji mugun abin da ta mishi mugun abin da ta mishi komi kudin shi da waya ya samu mace da za ta aurensa in ba irinsa ba fada ya hada su yana kwance ta ɗebo ruwan zahi yana kwana ta zuba mishi akan al'aura mace mai mi mai kyawo an gane ko to gashi shi kuma ta raba shi da nashi kyawun an gane ko kuma duka auren bai wuci bai wuci wata uku ba yace yanzu haka akan shari'ar ake yanzu haka shi yana kwance gadon likita ba da lahiya ana ta shiya wanda da wuya aka ce wannan al'aurar ta kara aiki wannan shi da kenan subhanallah Allah ya kare to a takaice dai wannan hadisi manzo Allah yake cewa ku auraci mataye masu aihuwa dan saboda in yi alfahari da yawan ku a ranar tashin alkiyama amma abin lura anan shine har manzon Allah zai alfahari da ɗiyan da abin koyon su turawa ne da ɗiyan da ba su da aiki sai sanya makan su sunan 'yan ƙwallo da mawaƙa da ɗiyan da ba su da aiki in ba zaman kashe wando ba da ɗiyan da ba su da aiki in ba sauraron kaɗe-kaɗe da raye-raye ba da ɗiyan da ba su da tarbiyya da ɗiyan da da ɗiyan da suke ganin masu addini ƙauyawa ne zai yi alfahari da su ashe ko da an ce a auhi ɗiya da yawa amma ana buƙatar kuma a tarbiyyantar da su ashe sai an rika sara ana dubin bakin gatari ba laihi ba ne mutum a ra'ayinsa ya ce ni ɗaya kaza nake so don saboda in tarbiyyantar da su domin innamal a'malu bin niyat babu laihi kai a ra'ayinka ɗaya kaza ka iya tarbiyyantarwa kuma adadin su kake so to dalilin niyyarka sai Allah madaukakin sarki ya amma da zaka ce adadin ya kaza nake so dan saboda ni ban son kwaramniya in sa akwai wanda zai bai son diya dan saboda bai son kwaramniya shi ba ma tarbiyya ce bai sa bai son diya a kwaramniya bai so kaman kaman turawa ko da yan bariki to wannan shine kenan Allah ka ba mu ikon tarbiyyantar da ƴaƴan mu na gaba mali yace wa wa an abi hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala tunkahu al-mar'atu li arba'in ana auren mace don saboda abubuwa guda hudu limaliha don dukiyarta wali hasabiha don saboda dangantakarta wali jamaliha don saboda kuma kyawanta wali diniha don saboda addininta sai ce fosfor bi zati din to karabauta da mai addini tare bata ya daka hannayenka za su huta muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin ma a baqiyati sab'a tare da sauran marawaita hadisai guda bakwai wannan hadisin me yake nuna muna a ya kasance mafi girma abin da yake gaban ka game da mace shine me shine addini kada ya kasance don kudin mace ne zaka aurenta shi kyawu mun kare da shi dan bayanin da muka ya ishi kowa wa'azi ko to su ma kudi haka Allah ya ce la tazawwajun nisaa limalihinna fa asa amwalihinna an yutghihinna kada ku auri mata dan dukiyoyinsu dan dukiyoyin suna iya su sa su yi muku dagawa an gane ko duk mace da ka aure ta hajiya kai kuma dan yaku bayu to shikenan ka zamanto mijin hajiya an gane ko yanzu gida ba kai ne zaka tahiyantar da shi ba ita ce za ta tahiyantar da gidan wannan shine kenan kun ga idan kuka lura a cikin hadisin mai maza Allah ya fara ambatowa limaliha don saboda dukiya moni an gane ko mawaki yake cewa ra'aytun nasa kad malu ila man indahu malun wa man la indahu malun fa anhu nasa kad malu yace naga mutane sun karkata zuwa ga mai dukiya wanda kun baya da dukiya to mutane ba su karkata a gare sa shine wannan larabcin wannan waken akwai hikima sosai a ciki ra'aytun nasa qad malu ila man 'indahu malun wa man la 'indahu malun fa 'anhu an-nasa qad malu an gane ko wannan shine kenan da mata da maza musamman ma dai mata su dai mai kudi su babu ruwansu da mai kyawu an gane da kyau ko to yanzu kuma lalacewar zamani hatta maza akwai wanda su yanzu ba mai ba mai kyawu suke so ba mai kudi suke so su ma don kun san mata sun yawa kuma ma'aikata da wuya suke samun masu aure shi kenan sai ce a shi auren jari zai wadda ita za ta cina shi ba ma shi zai cina ta ba wannan ana samun shi a kasashen larabawa sosai ko da yake nan ya fara zuwa amma a kasashen larabawa ya yi yawa kun san me yasa kasashen larabawa ya yi yawa don saboda a can ƙarin aure abu ne wanda aka sa sharuɗa sosai ba kowa yake iya ƙara aure ba don saboda sharuɗan da aka sa to shi yasa sai suka kirkira wani aure da suke ce ma zawajul misyar zawajul misyar menene ake ce ma zawajul misyar shine ka aure mace tare da cewa ita za ta ci da kanta an gane ko kuma irin wannan auren mafi yawanci da boye ake yin sa da boye ake yin irin wannan auren dan saboda in hukuma ta in matarka ta sani ta kai ka kara to shikenan akwai wanda ya auri wata mata a irin wannan auren da aka ba shi labari aka kira su aka ce mata matarsa ta rasu matarsa ta biyu an gane ko matarsa ta biyu ta rasu ya yi sallallami aka ce masa yana ana so ya zo a wajen yi mata wanka da kuma wajen jana'izarta ya ce a ba zai tahiya ba aka ce don me yasa ya ce domin wannan likitar da take akwai 'yan uwan matarsa kuma in aka tai a wajen jana'iza takan iya akwai dangin matarsa in suka gan shi za su iso gaya wa matarsa matar nan har aka turbude ta har aka kare zaman makokin mijin nan bai tahi ba an gane da kyau ko wannan shi ne kyau akwai kuma wanda ya irin wannan auren abokansa kawai suka sani yanzu abokan sai suka mayar sai suka sai zamanto musu sai ya zamanto musu hannun jari yanzu su biyu ne abokan wanda suka san auren nasa da sun yi fatara sai su zo su ce masa to jikka kaza nake so kuɗi kaza nake so ko ka gaya mini ko in shi in gaya matar ka da kana da aure da boye an gaya da kyau ko to inda ya sa a matar mai kuɗi ce da ya zo ita ma ya faɗa mata sai ta ɗoka ta bashi da sun yi fatara haka sai su zo rayuwar shi kullum cikin tahadidat ne take kullum cikin barazana ne take bin wani irin wannan auren a takaice wannan auren ya halatta ko bai halatta ba mu je a gaba za mu ji labari an gaya da kyau a hadisi na gaba malai ce wa an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu huraira Allah ya dada shi annan nabiya sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah ya kasance idza rafa'a insanan zamu yi bayanin halaccin wannan auren a wata ka'ida da zamu gani a ƙarshen wani hadisi ban san hadisin a cikin wannan babu yake ba a cikin wannan kitab ke kana idza rafa'a insanan manzo Allah ya kasance idan zai yi barka ga wani mutum idza tazawwaja da yayi aure qala yana ce masa barakallahu lak Allah ya sanya maka albarka wa baraka alaika kuma ya yi albarka a kanka wa jama'a bainakuma fi khairin kuma ya hada tsakaninku da alkhairi rawahu ahmad wal arba'a ahmad ya rawaito su da marawaita hadisin nan guda hudu wa sahahahu tirmidhi imamu tirmidhi ya inganta sa wa ibn khuzaima da ibn khuzaima wa ibn hibban da ibn hibban wannan hadisin yana koyar da mu ladabi na abin da ya kamata a ce ma wanda ya aure kenan marmakon barka da muka saba bayan barka a ƙara da barakallahu lakuma domin shi wannan barka al'ada ce amma barakallahu lakuma ibada ce sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai zaka samu lada kuma addu'a ce kake masa da haka da mutumin da ya zo a wajen aurenka aka sha ruguduma tare da shi da mutumin da bai zo a wajen auren ba amma ya karanta maka wannan addu'ar to ina tsammani wanda ya karanta ma wannan addu'ar ai yahi ko domin shi addu'a ya maka ta albarka wancan kuma mai yiwa su kawai dama sun zo ne su goge mai yake da suna abinda ba a saba ci ba ko sai an sha wahala a ci a ci shi a can malici wa an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala daga abdullahi dan mas'ud Allah ya dada shi ya ce allamana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud fil haja manzo Allah ya koyar da mu at-tashahhud a cikin bukata duk bukatar da ta zo mu yi attashahud me attashahud innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa yaqra'u thalatha ayatin bayan ka karanta wannan sai karanta ayoyi guda uku wanda يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida har zuwa karshe wannan sune ayoyin guda uku da malai yake ya zano a cikin wannan hadisi wannan shi ake cema al khutbatul haja ma'ana huduba ta bukata kowace irin bukata idan mutum zai fara ana so ya fara da wannan innal hamdalillah kenan wannan sunna ne karatu in za a fara a fara da innal hamdalillah nahmaduhu sunna ne idan aka zo dama aure a fara da innal hamdalillah nahmaduhu an gane da kyau ko wannan shine kenan khutbatul haja a fassara ta ko ba sai an fassara ba a fassara ta ko to mun fassara ta da sauri innal hamdalillah lalle yabo da godiya sun tabbata ga Allah nahmaduhu muna gode masa malamai suka ce kuskure ne nahmuduhu shi maluman maluman nahwu al-afsah kace nahmaduhu wa nasta'inuhu kuma muna neman taimakon sa wa nastaghfiruhu kuma muna neman gafararsa wa na'udhu billahi kuma muna neman tsari ga Allah min shururi anfusina daga sharrin kawunanmu domin mutum yana iya zamantowa da sharri innan nafsa la'amaratun bisu asu huwa shar rayuwa so da yawa tana umurtan mutum da mummunan abu da sharri man yahdillahu duk wanda Allah ya shiryar da shi fala mudilla la to babu wanda ya isa ya batar da shi wa man yudlil fala hadiya la duk kuma wanda Allah ya batar da shi to babu wanda isa shiryar da shi wa ashhadu an la ilaha illallah shi yasa su at-taluli at-taluli at-tagazuti ko menene wannan sai dai mu ce musu man yudlil wala hadiya la at-taluli at-tagazuti irin wannan sai dai mu ce musu man yudlil wala hadiya la wanda Allah ya batar da shi ba wanda isa shiryar da shi wanda suke bibiyan social media sun yi dariya sun san da wa muke wa ashhadu an la ilaha illallah kuma ina shaidawa ba abin cancanta da bauta sai Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa lallai muhammad bawan sa ne kun manzon sa ne wa yaqra'u thalatha ayatin sai ya karanta ayoyin nan guda uku kinan yan uwa masu girma wannan sunna ne idan aka zo damu aure a karanta wannan khutbatul haja kada ka bari a dama maka aure ba da wannan kutuba ba dan rishin ta babbar asara ce an gane da kyau ko in kana shakkar wanda ka tura ba za su yi ba ko gidan da ka je ba gidan sunna bane sai a hankali to ka hallara wajen damu auren domin domin da ba abun kumya bane nan ne kasar Hausa yake abun kumya wai ango ya je wajen damu aure ko a kasar Hausa akwai yankunan da naga ango yana zuwa damu aure kai ko ni aure na na farko da aka yi tare da ni aka daura shi ina zamne aka dama auren an gane ko to yana da kyau in ka san ba za a maka wannan sunnar ba ka je a dabbaka maka ita ko ku yi mini wannan sunnar ko ya amshe sadaki na an gane da kyau ko wannan shine ko da yake ba ba farilla bace kuma ba ta tasiri a wajen kulla aure amma dai tana sa albarka a cikin aure domin aka yi an yi sunnarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sunnar kuma da yawa su akwai akwai akwai malumai da yawa na gargajiya wanda ba santa ba gaba na aka yi wannan an zo za a ɗarwa aure to daga cikinsu akwai malami ahlu sunna da ya zo za a fara sai malamin ya tashi ya fara inna alhamdulillah sai wasu suka fara amin sai an gane da kyau ko to yanzu kuma su gama gari na gehe su ne ke cewa amin to su kuma daga cikin malaman su ne suka ce kai kai da auren ba a ma dama shi ba ka fara addu'a wai wancan yanzu malam ne yake cewa kai auren ba a ma dama ba ka fara addu'a an gani da jago ina tsammani kuma masu amin ko kuma masu amin tun da su ce malamai ba to shi cikin yan zaune saman kan tabarma ne an gani da jago ya ce a sannan malamin ya bayani ce a wannan sunna ce an zo fara farkon damu aure a fara da ita da yake kasan sai a hankali ya tada rigima a shi bai yadda ba wannan aishi gustan wannan da sauransu dai Allah ya kare mu amma da cewa an jabir radiyallahu anhu qala daga jabir Allah ya dada shi ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ahadukumul mar'ata idan ɗayanku ya nemi auren wata mata fa in istata'a an yanzura minha idan zai iya yayi dubi zuwa gareta ila ma yad'uhu ila nikahiha zuwa ga abun da zai sa sai ya aure ta ma'ana zuwa ga abun da yake son dan shi ya aure ta falyaf'al to ya aikata rawahu ahmad ahmad ya rawaito wannan hadisin wa abu dawud da abu dawud wa rijaluhu thiqatun marawatan wannan hadisan tabbatattu ne wa sahahahu al-hakim imam al-hakim ya inganta sa wa lahu shahidun inda tirmidhi imam yana da hadisin da yake masa shaida a wajen imam tirmidhi والنسائي الإمام النسائي عن المغيرة دق مغيرة وعند ابن ماجه دوجة ابن ماجه من حديث محمد ابن مسلمة حديث محمد لم مسلمة حديثي قد أبي سنة علاقة muyi na bin sai mu bayani mai faɗi a takaice wannan hadisin manzo Allah yake duk wanda yake son ya aure wata mace to in dai har zai iya samun iko ya kalli abin da dan shi yake so ya aure ta to ya samu ya kalli abin nan kamin a kulla aure an gane da kyau ko to mu zo hadisi na gaba sai mu ƙara bayani mali ce wali muslimin a riwaya ta imam muslim an abi huraira daga abu huraira radiyallahu anhu Allah ya dada shi annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce li rajulin ga wani mutum tazawwaja imra'atan da ya auri wata mata a nazarta ilaiha ka kalle ta qala la yace a'a qala yace idhhab fanzur ilaiha to kaje ka kalle ta an gane da kyau ko to kaje ka kalle ta jayyid wannan hadisan guda biyu dukkaninsu suna bayani ne akan meke da suna annazaru inda alhitba shine kallon matar da mutum yake so ya aura an gane da kyau ko yana daga cikin sunna a wajen aure mace da kake so ka aure ta ka yi mata kallo na gamsuwa an san kallon gamsuwa ko to haka ake so kai domin yanzu ga wani nan ya nemi auren wata mata ana shirin aure manzo Allah ce ka kalle ta yake a je ka kalle ta wancan kuma yace mi duk matar da kake so ka kalla to in dai har zaka iya ka kalla da kyau abin da kake bukata to ka samu ka kalle ta wancan hadisin dalilin sani malamai suka ce ashe babu laihi ka kalli mace da niyan zaka aure ta ba tare da ta sani ba akwai kallo na ta sani akwai kallon da ba tare da ta sani ba kallo na ta sani shine wanda daga shi sai maganan aure kallo na wanda bata sani ba shine wanda ake na sama sama an gane ko ka ganta akan hanya da niyyar dama aure kake ka ganta akan hanya sai ga masha Allah to sai ka zan dan leko ko kuma in ka san makarantar da take sai ka zan ka kulla alaka da malamin makaranta in ana rikirason sai ka zo ku yi tafira kai da malam daga can malam sai ya kira wuta wance zo wajen zo zo zokin nan kana kalle kalle duk wannan ba lahi bane amma bi sharfi anniya an gane ko domin innamal a'malu binniyati an gane da kyau ko Umar ya so ya auri wata diyata ina tsammani diyar Ali ce ko wani daga cikin sahabbai sai ya ce to zan turo ma yarinyar ka ganta da yarinyar ta zo sai Umar yana mata wasa har ma ya dan me yake da suna ya dan kware kasanta dan ya ga kwabrinta kwabri anan ne an gane ko yayi wannan to yarinyar da yake ta taso a gidan ladabi take cewa in ba dan kai khalifa bane da kan mini wannan da na soke maka idanu ma'ana tana mishi fada dan mi da zai da zai jaye mata zananta da abin da ya kama da haka duka wannan dalilai ne akan kallo to sai dai malamai sun yi sabani wani wuri ne ya halatta mutum ya kalla ga mace da yake so ya aura an gane da kyau ko jayyid to wannan an samu mazhaba kusan guda hudu daga cikin su ba dole sai mun yi ta'ayinin mazahibkin ba suka ce komi ba za ka kalla ba in ba alwajhu wal kaffaini ba an gane da kyau ko suka ce alwajhu wal kaffaini shi kadai ya halatta ka kalla huskar mace da tahin hannunta shi kaɗai ya halatta ka kalla idan kana so ka aure ta an gane da kyau ko aka ce musu dan mi suka ce don fuska da tahin hannu suna bayyana maka duk abin da kake so in jamal kake so huska ya take bayyana mace tana da kyawu ko ba ta da huska ko ba ta da kyawu in kuma kana so ka gane mai kiba ce ko sirariya an gane ko yar duma-duma ce ko yar shakalkala ce to suka ce ta hanyar hannuwa za ka gane wannan domin mace yar duma-duma an gane ko hannunta za ka ga suna da mi suna da kauri suna da kabri to za ka ganewa in yar shawalwala ce hannunta za ka ganewa ta hanyar me ta hanyar za ka ga hannun su ma ba sa da kauri shawalwarin dai to suka ce to wannan shi ne na biyu suka ce abinda ya halatta ka kalla ga mace shi ne abubuwan da suke bayyana lokacin da take aiki a gida an gane ko lokacin da mace take a gida tana aiki abubuwan da ke bayyana a kanta sun zano abubuwa guda guda bakwai ne na tsammani ko nawa ne daga ciki su ne zira'inta an gane ko da kuma kwabrinta da kuma rakaba shine ma'ana wuyanta an gane ko wannan to su ne suka ce ya halatta mutum ya kalla lokacin da yake son ya auri wata yarinya wata mata to wasu malumai kuma an gane da kyau ko shine al-imam al-auza'i shi yake cewa yahillu lahu an-nazar ila mawadi'il lahmi minha inda ya halatta ya kalla shine wuraren da ke da tsoka kun san wuraren da ke da tsoka ina ji a cikin bulu a cikin umdatul ahkam na taba na ga ya muku wannan ko ina ce lokacin muna jami'a doktan da yake bayani shi ma dama mutum ne mai ban dariya yace kun gane mawadi'ul lahm dalibai suka ce ba mu gane ba sai ya zaɓi ɗaya daga cikin ɗalibai mai ƙiba ya ce zo nuna mana ina ne ya tsoka a cikin jikinka a lokacin sai kowa ya kwashe dariya don an gane ko ina ne ya tsoka an gane ai nan ne ko da irin sunan niyan to wannan ya ce to su ne ya ce wannan wuraren sai an gansu da kyau to akwai kuma 'yan zahiriya su kuma suka ce komi an gane ko komi sai ka gani sannan ya halatta ka ga komi lokacin da kake so ka aure mace wannan malamai suka ce sun wuce gona da iri an gane da ko akwai shi zuzi a cikin wannan maganar tasu domin haka nan ne a ina ji matsaloli za su faru an gane da ko to amma dai magana wadda take gaskiya mafi yawan malamai suka ta a kai shine na mawabi'un da yake da suna wuraren da suke yawan bayyana su ne hannuwanta kenan za ta ita a kaga zira'inta kaga wuyanta ma'ana ya zama to kallabi ɗaya za ta sa kana ganin kanta da wuyanta da kuma abin da ya shahi nake da suna kabarinta zuwa ƙasa wannan shine insha Allah wallahu ta'ala alam a takaice dai uwa masu girma shi kallo kala kala uku ne akwai an-nazarul mubah akwai an-nazarul haram sannan kuma akwai an-nazarul mustahab nazarul mustahab shine kallon macen da kake so ka aura da niyya mai kyau da niyya ta gaskiya an gane da kyau ko na biyu shine shine an-nazarul mustahab nazarul haram shine an-nazar ila al-ajnabiyyat kallon mata yanda suke ba muharraman ka ba na uku shine an-nazaru al-minene ha na uku an-nazarul mubah an-nazarul mubah shine kallon me yake da suna wanda suke muharramanka da kuma matayanka wannan shine kenan mala yace wa an sahal ibn sa'd as-sa'idi radiyallahu anhu daga sahal dan sa'ad as-sa'idi Allah ya dada shi kale yace ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo wajen ma'aikin Allah fa kala sai tace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ji'tu ahabu laka nafsi nazo in baka kaina ma'ana a matsayin mata wani yana daga cikin hususiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiyyu an yastankihaha sai Allah yace khalisatan laka min dunil mu'minin duk sanda mace take maka in ta baka kanta dole sai ka bada sadaki amma shi kuma manzon Allah duk mace da ta bashi kanta an bashi dama ya doke ta a matsayin mata ba tare da sadaki ba an tsallake hadisi ko an yawa na'am jazakumullahu khairan wa an ibn umar radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la yakhtub ahadukum ala khitbati akhihi kada ɗayanku ya nemi aure akan neman auren dan uwansa shine al khitba in aka sa damma al khutbah hatta ya turuka alkhatibu qablahu har sai wanda ya zo neman auren ya bari kamin shi ya shiga aw ya azana lahu ko mai neman auren ya mishi izini muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wal lafzu lil bukhari wannan lafazin kuma na al'imamu al-bukhari ne wannan hadisin yana nuna baya halatta nahayi ne wanga kuma al'asulufin nahayi a tahrim asali idan hani ya zo daga manzon Allah ko Allah yana nuhin haramci sai da dalilin da yake nuna a makuruhi ne an gane da kyau ko idan baya halatta ka san abokinka yana ciki kamar yadda gayu suke cewa ko kai kana ciki a ina ciki to shikenan haka jaye sannan sai in shiga kenan yana ciki to ya ne ake gane mutum yana ciki shine idan ya kasance waliyan sun sani an gane ko amma matukar waliyai bu sani ba a fada ne yazo yana bada labari ka naga wata yarinya fa masha Allah ya fara bada siffantawa kai ma sai kaje kawai ta birge ka kamin ya je kawai sai ka riga shi an gane da kyau ko ina ba ku labarin aure na na farko ta wannan hanya ce ya kasance kidan ni gano ne ba shi yau ba a cikin abokai ne ana zaune ana hira to dama diyar shugaban markaskin markaskin da muka tashi malaminmu akwai mai markaskin asalin mai markaskin malaminmu diyar shi yake aure to malaminmu akwai kanwar matar shi to kanwar matar shi ita ce aka zamna musan ustazai dama ana hira za a iya taɓo wannan wuraren to ni na komo a yamai na bar su a can lokacin na baro yarinyar yar karama ce an gane ko sai ana hira ɗaya na cewa kai yarinyar na ha anya ba shiga zan yi ba suna ta yaba suna ta yaba kawai ni kuma na kumshi abuna a cikin zuciya da ƙarshe dai sai suka sai da suka ji labari akan cewa gashi kawai an abin ga an kammala komi da komi to wannan shine to irin wannan babu laifi ya yaba kashi ta maka shikenan gaskiya ne fa ba dan nayi ba ba dan nayi ba gaskiya ne an gaye da kyau ko so kenan ba a cewa mutum na ciki sai in waliye sun sani kenan sun san an sun san an san kana ciki baya halatta wani zo ya shiga wannan shine kenan me yasa kuma aka hana wannan dan saboda wannan zai isa kiyayya da gaba ko wannan shine kenan kuma malamai suke cewa a shari'atu ja'at li تكميل المصالح لتكميل المصالح وتعطيل المفاسد shari'a ta zo ne don ta cika abin da yake amfani ga al'umma da kuma abin da yake banna ga al'umma ta kore sa to daga cikin hanyar kore banna a cikin al'umma shine wannan kiyar da take iya faruwa hadisin da muka fara wa an sahal ibn sa'd ibn sa'idi radiyallahu anhu domin yana daga cikin dalilin wannan an gane ko inda dai na kuna dariya sosai kuna ɗan shakka in ba ku wani dalili na dalili na fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan mafi yawancin sahabban manzon Allah sun nemi aurenta an gane da kyau ko abubakar umar dukkaninsu sun nemi aure an gane da kuma wancan ya san da wancan shi ma yana so an gane ko amma da ƙarshe sai ta zama to rabon wanda me yake da suna yake shi bai ma yi tsammanin ba yanzu zai aure shine Ali an gane da kyau ko wannan shine kenan kun yarda yanzu to mu ci gaba wa an sahal ibn sa'd ibn sa'id radiyallahu anhu ma qala ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wata mata ta zo wajen ma'aikin Allah fa qalat sai ta ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ji'tu ahabbu laka nafsi nazo in baka kaina فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زان الله يكليتا فصعد النظر فيها سي صعد النظر شيني يكليتا أسما an gane da kyau ko wasu waba hukumai yiwu ƙasa ma'ana kamar yadda wasu ake shaye kalle ta sama da ƙasa kun ga dalili ne akan sai ka kalla ko sun mata a ta'ara a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'sahu sannan sai manzo Allah ya kada kansa فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا a lokacin da ta ga manzon Allah bai hukumta komi game da ita ba bai ce komi ba jalasat sai ta kama wuri ta zamna an gane da kyau ko shine wannan hadisin lokacin da Aisha take ba da labarin wannan hadisin ga ɗaya daga cikin ɗalibanta sai ta ce a amma na ga wawuyar mace yanzu ita tana da kumya za ta zo ta ce ta ba namiji kanta sai manzo sai Aisha ta ce ai ta hike alkhairi domin ita wata ne ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waye bai san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane da kyau ko wannan shine kenan ce ai kun ba ita ta fara ba khadija ma ta wace hanya aka same ta manzo Allah ya aure ta ta hanyar wannan kenan ita ma ta gwada sa'ar ta ne ko wannan shine kenan ah yake cewa faqama rajulun min ashabihi sai wani mutum daga cikin sahabbansa ya tashi faqala sai ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah in lam takun laka biha haja fazawwijniha in baka da bukatar ta to ka aurar da ni ita ya manzon Allah an gane da kyau ko wannan shine kenan Hausa ake cewa kin wani son wani Laraba ke cewa likulli saqitatun saqitatin laqita likulli saqitatin laqita dukkanin yadduwa in aka yi ta to sai an samu mai tsintuwarta ma'ana komai rishin aibin abu yanzu kai idan Allah kana bisa moto kaga kadugo akan hanya kana tsaya ka dauke ta daga moto amma dan yaro in ya biyo da biron shuha an gane da cikin sauri ko sai ma an yi gogoriyar dauka to wannan shine da kulli saqitatin laqita duk wanda kaga baka so to sai ka samu akwai mai son ta kenan ya tashi yace aurar da ni ita qale ce fa hal indaka min shay kana da wani abu da zaka bata sadaki fa qale sai ce la a a wallahi ya rasulullah fa qala sai manzo Allah yace idhhab ila ahlika to ka je wajen danginka fanzur hal tajidu shay'an je ka gani har zaka samu wani abu da zaka bada sadaki fa zahaba sai ya tahi thumma raja'a sannan ya komo fa qala sai ce la wallah a'a na rantse da Allah ma wajadtu shay'an ban samu komai ba fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce unzur walau khataman min hadidin ka je ka duba ko da zobe na zinariya ka samu wanda shine mafi me yake da suna ko da zobe na na ƙarhe an gane ko jayyid ko da zobe na ƙarhe ne ka samu wanda shine marar daraja zobe an ce zobe na ƙarhe shine marar daraja fa zahaba sai ya tafi thumma raja'a sannan sai ya komo fa qala sai ce la wallahi ya rasulullah a a wallahi ya ma'aikin Allah wala khatiman min hadidin ko zobe na zinariya ko zobe na ƙarhe ban samu ba subhanallah walakin hadha izari abin huwa yana son auren fa ya ce sai dai ga ga zane na an gane ko ƙala sahal sahal wanda yake rawaito hadisi ya ce ma lahu rida'un alhali baya da wani zane in ba wannan ɗagudan ba domin kusan su a can da kaya suna wahala sosai ce wannan zane shi kaɗai ne ke gare sa falaha nisfuhu ga zane na falaha nisfuhu tana da rabinsa ma'ana in raba sa biyu tun da shi kaɗai ne arzikin da ke gare ni in raba sa biyu in ba ta rabi ni kuma in dama rabi an gane ko faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce masa ma tasna'u bi izarika mi za ta yi da zananka illa bi sathu lam yakun alaiha minhu shay'un in ta sanya sa yake da suna kawai babu komai akan ta ne ai tunda ba zai ishe ta ba wa illa bis wa illa bistahu lam yakun alaiha minhu shay'un an gane ko idan kai ka sanya sa ita ba zai rihe ta ba wa illa bisathu lam yakun alayka minhu shay'un in kai kuma ka sanya sa to ita kuma ba zai zaman to komai akan ta ma'ana dai ko an raba sa gida biyu duk wanda ya sa ba zai amfane sa ba an gane da kyau ko tunda dole sai an suturta al'aura a wajen sallah fajalasa rajulu sai mutunan nan ya zamna hatta tala majlisuhu har sai da zaman sa ya jima qama ya tashi fara'ahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam muwalliyan sai manzo Allah ya gansa zai koma yanzu dai ta kakare baya da abin da zai bada a matsayin sadaki kuma yana son auren yayi ta zama dai ya ga babu wata sadaka da aka kawo domin ana kawo manzo Allah sadaka sai ya ce bismillah je ka biya bukatarka to da an yi daidai an kawo sadaka da manzo Allah zai bashi ya ce to ba da sadaki da wannan sadaka to ba a kawo ba fa amara bihi sai manzo Allah ya umurta da shi fa du'iya lahu sai aka kira masa shi falamma jaa lokacin da yazo qala sai ce madha ma'aka min alquran me ke tare da kai na alqurani qala yace ma'iya suratu kaza wa kaza ina tare da sura kaza da kaza addadaha an gane ko ya kilgata ma'ana ya ambaci sunan sunan surorin da ya haddace fa qala sai yace taqra'uhunna an zahri qalbik kana karanta su a cikin kanka qala na'am yace eh kun san dan me yasa manzo Allah ya tambaye sa kana karanta su a cikin kai domin al-ilmu ma fi suduri walaysa fi suturi ilimi shine abin da ke a cikin kai ba abin da ke a cikin mi ba takarda an gane ko abin da ke a cikin kai shine ilimi abin da ke a cikin takarda wannan kowa duk wanda ya karanta ya iya karantawa to shi yasa manzo Allah yace ka haddace Qur'anin ma'ana surorin da ka zano ka haddace su a cikin kai yace mishi eh qala yace izhab to je faqad mallaktukaha na mallaka maka ita bima ma'aka min alquran da dalilin abin da ke tare da kai na alqur'ani an gane da kyau ko muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wal lafzu li muslim lafazi na muslim ne wa fi riwayatin lahu a wata riwaya ta sa in taliq je faqad zawwajtukaha na aurar da kai ita fa'allimha min alqur'ani ka koyar da ita daga alqur'ani sai ya zamanto bar mu ida wa fi riwayatin lil bukhari a wata riwayat imam al bukhari amlaknakaha mun mallaka maka ita bima ma'aka min alqur'an da abin da ke tare da kai na alkur'ani wali abi daud a riwaya ta imamu abu daud an abi huraira daga abu huraira kala yace ma tahfaz mi ka haddace kala yace suratul baqara na haddace suratul baqara wallati taliha da surar da take bi mata kala yace qum tashi fa'allimha 20 aya ka koya mata aya 20 wannan hadisin yana nuna wata ka'ida ta malaman hadisi wadda take nuna mana mahimmancin kawo riwayoyi a cikin hadisi suke cewa ar-riwayatu tufassiru ba'daha ba'da an gane ko ko kuma to kammilu ba'daha ba'da dukkanin su ibara ne wanda suke daidai kawo riwayoyi na hadisi yana cika ma'ana kun ga wacce riwayar ba a gai surar ba ko kun ba a gai abin da aka ce koyar da ita ba kun ga nan an gai suratul baqara da me wadda take bi mata wacce ce ali imran kuma an gai adadin abin da zai koya mata aya guda nawa guda 20 malamai suna kilga wannan auren daga cikin auren raki mafi tsada wanda sadakin su hiko wanne tsada a lokacin sahabbai an yi aure guda biyu wanda hiko wanne tsadar sadaki an gane da kyau ko jayyid idan muka ce tsada ba muna nuhin bata kuɗi an gane ko domin a mikir suna almalu bi itibari barakatihi la bi itibari kasratihi shi dukiya ba ba yawan sa bane ake kallo albarkarsa ne ake kallo idan kuma aka ce dukiya ba kuɗi ba kawai an gane ko suka ce almalu kullu ma tamilu ilayhi nafs dukiya shine duk abin da rayuwa take so musulmi baya son qur'ani to illa in Allah ya baka qur'ani kai mai dukiya ne dukiyan me dukiyan qur'ani wannan auren da auren ma'aifiyar malik ita ce ummu sulaim an gane ko da mijin ta kahuri ne ta ce in ka yarda ka musulunta musuluncin ka shine sadaki na yana kusanta da karshe ya aure ta musuluncin ku shine sadakinta an gane da kyau ko malamai suka ce wannan awararrakin guda biyu suna daga cikin awararraki mafi tsada dan saboda sadakin su ya kasance abu ne mai albarka wancan musulunci wannan kuma me alkur'ani ya koya mata aya ashirin shine sadakinta wannan hadisin yana nuna muna yana daga cikin sharaɗi na aure shine as-sadaq min shuruti aqdin nikahi wujudu sadaq ko kuma tahdidu sadaq shine a haddade sadaki an gane da kyau ko wannan shine kenan a wannan hadisin wa masu girma yana nuna muna daga ciki hanyoyin aure daga cikin hanyoyin neman aure akwai hanyar da mace in za ta neman wanda zai aure ta an gane ko ga wannan matar ta yi ga khadija ita ma ta yi wannan babin ya kusa ida ko kuma da saura da yawa yana da yawa ko to mu like da wannan hadisin mala ya ce wa an amir ibn abdullahi bin zubair daga amir dan abdullahi dan zubair an abihi daga ma'aikinsa radiyallahu anhu Allah ya yadda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah yace a'linun nikaha ku yi shelar aure ku yi sanarwar aure shine a'linu al'ilan ku yi sanarwar aure rawahu ahmad wa sahahahu al-hakim wannan hadisi me yake nunawa shi aure ba abun mi bane ba abun boyewa bane sai idan da wata maslaha da kake lura da ita an gane da kyau ko sannan kuma kada ka taba ganin laihin wani dan saboda yayi aure bai gaya maka ba domin a zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sahabbai suna aure kun su ma shaida ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam idan akwai wanda ake neman albarkarsa a wajen aure wane ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma sahabbai sukan yi aure Jabir bin Abdullah yayi aure bai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba manzo Allah ne ganshi akan hanya ya ga alama fa Allah dikran kamar da kusan hadisin to dan haka dan kai kana alaji wani dan an yi aure ba a faɗa maka ba shikenan ka ce wani ya raina ka an gane ko da abin da ya kama da haka musan dai alkhairi shine mu yi sanarwar auren amma idan da wata maslaha sai a boye sanarwar yan uwa masu girma da ƙarshe a wancan satin na nemi addu'a ga yan uwa kuma alhamdulillah addu'ar da aka mini na gode sosai kuma na ga hasken abin dama wannan shine mahimmancin ka nemi a yi maka addu'a domin wannan addu'ar wannan neman addu'ar ta karaɗe wurare da yawa haddan nesa an yi ta kira na ana mini addu'a alhamdulillah kuma dalilin addu'ar na ga sauyi a cikin abin da muke a ciki da ƙarshe ina ƙara faɗakar da mu akan cewa duk halin da mutum yake ya gode ma Allah maɗaukakin sarki akwai wani labari da na karanta a cikin wata jarida ta nigeria da ake ce ma daily new wani ɗaya daga cikin limammai na ƙasar amurka ne da aka zarge sa tun 1998 da laihin ya kashe wata mata an bincika an bincika an tabbatar da baya ba shi ya kashe ta ba amma da ƙarshe don saboda ƙiyayyarsu da musulunci musamman a wannan lokacin ba a jima da yin demil n yana tsammani ko aka yi wannan hasida ta wannan farmakin da aka kai a ƙarƙashin 'yan ƙunar bakin wake to wannan abin sai ya kara ta'azzara kin jinin musulmai to a wannan lokacin wannan mutumin aka tabbatar masa da wannan lahin tare da rishin gaskiya to sai kwanakin nan aka yanke masa hukunci na kisa to a ka'idar su in za a yanke ma mutum hukuncin kisa bayan ya yi shekaru kamin ya tai ana ba shi takarda ya rubuta wata wasiya ya rubuta maganarsa ta ƙarshe 1998 zuwa yanzu shekara nawa 26 ko shekarun wasu wasu ba ma a yi su ba an gane da kyau ko tutun a wannan lokacin yake gidan kaso yanzu za a zo an zo za a kashe sa rubuta wasiyar ka ta karshe musulmi kuma ba musulmi aka ahe sa ba musulunta ne yayi an gane da kyau ko tubabbe in ji hausawa abinda ya rubuta shine alhamdulillahi ala kulli halin ya kamata ku yi kabbara godiya ga Allah akan kowanne hali wanda ya samu kansa a cikin wannan halin yace godiya ga Allah akan kowanne hali ina gani ina ga kai ina ga ke ina ga wancan da yake a cikin wata 'yan matsala wadda bata ka karata karya ba Allah kai muna rahama ka sa mu kasance masu gode maka a kowanne lokaci subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah